أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولد والخاتم لما سبق ناصر الحق من الحق العزيز على آله حق قدره والدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وتقطعوا امرهم بينهم كل ليله القران يا كان من الجهه yadda annabawa suka zama al'umma guda daya addini suka yi guda daya addinin musulunci kamar yadda muka bayani jiya da sunan addini da kuma sunan addinin duka amma daga ba kana nasu ummatan wahida fa ba Allahu nabiyya wa bashirin wa munzirin alqur'ani yace da mutane suna nan al'umma ce guda daya kan addinin tauhidi daga baya sai suka raba kansu suka koma bautan waɗansu abubuwa daban waɗanda ba an wato tashi kenan sannan ainihin masu tauhidin kaka samu sun shigar da waɗansu soyayyen zuciya daban-daban farkon tsafi malamai suna cewa a zamanin annabi nuhu ne alayhi salam lokacin da aka wannan salihan bayan Allah suna isar da sakon Allah sai suka rasu aka yi hotunan su akan waɗansu gumaka da aka gama sai aka koma ana bautar su shine dalilin aiko annabi nuhu alayhi salam domin shine farkon manzo murtali da aka aiko bayan ƙasa bayan annabi adam alayhi salam maganar tsafi wani abu ne shi ubangiji subhanahu wa ta'ala da yi wannan halitta sai ya yi gidaje guda biyu akwai gidan wuta akwai gidan aljanna kuma kowane gida ya yi masa mutanen gidan na tabbata idan aka ajiye ga wuta ga aljanna bai bar aljanna to ashe dan a sama wa wuta ƴaƴa dole sai an yi dabara dabarar ana kiranta hikima ba hikiman nan ubangiji in ya kira mutane dole ne ya amsa mata alqur'ani ya ce wa anatul wujuhu lil hayyil qayyum kowa da kowa ya sallama wa Allah mai suna al hayyu al qayyum din nan wani malami ya fassara wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah ma'anarsa wa haka rabbuka alla ta'budu illa iyyah ai ubangiji ya riga ya hukunta ba wanda za a bauta wa sai shi da dan wutan da dan aljanna kowa bautar Allah yake dole sai dai akwai bauta mai amfani akwai wanda ba ta da amfani to tunda shi Allah in ya kira dole amsa masa in ya kira zuwa ga aljanna wallahi ya tsira da salam in shi ya kira zuwa ga aljanna da kansa ma'ana ta fake nan kowa aljanna zai je don shi Allah in ya kira dole ya amsa baka taba ganin wani wanda ba musulmi ba Allah ya ce yau ina gayyata ka lahira yace ba za a zo ba Allah kai abin da zaka iya ka taba gani baka taba gani ba dole ya amsa me yasa saboda Allah ne ya kira ka taba jin Allah ya kira mutum zo ka sha ruwa yace ba za a sha ba mu ga me zai faru ka taba ji baka taba ji ba ko mutum Allah ya kira shi ko ya zawayi ko ya shi dari ko ya zo ya bacci tunda Allah da kansa ne yake kira ka ga wani gari na gari kaza ya zo ina kiransa a bayan gida ko ya zo ina kiransa a kicin ko ya zo ina kiransa a gado ya kwanta ya huta ba ko ya zo asibiti ya karɓi magani ina neman sa ba tunda Allah da kansa dole ka amsa da Allah in ya zama Allah ne zai kira zuwa ga aljanna ya zama kenan nan ma dole ne kowa ya amsa to hikimar da aka yi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir bata zauna ba kenan to sai Allah ya nado wani wanda shi ana iya raina shi in zauna lafiya har zuwa lokaci to wannan su ake kira annabi sai su zo su kira mutane zuwa ga Allah wanda Allah ya rubuta musu mutanen sai su raina shi wannan annabi da Allah ya aiko sai su raina shi تتعين كأن الذي ليه ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو تكون له جنة يأكل منها وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الله لك لها تفجيرا بس لسه النبي النبي فيك سوء الله ينسي وي النبي شيء كان سيمسي اتاني بقى الله بني هل كنت إن النبي لسه قد قدرت فيك نيكو بقى الله بني to shikenan sai ya zama wa kazzabu wa tabawu awa'ahum wa kullu amrin mustaqim dan sun karyata amma kun yana nan tabbatacce ba abin da ya canja wato kun yana nan stable yadda ake neman sa to wannan ya zama ya rubuce su kenan wani lokaci sai su ga abin yayi jinkiri sukan ce mata ya zarwa in kuntum sadiqin abin da kuke ga mana azaba in gaskiya ne yaushe za a yi ku ga mana ranar mana sai za a yi mana azaba ina azaba take to ubangiji subhanahu wataala da ya aika manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa kenan haka abin ya fara aka shekara shida da ƙarya da mutum arba'in cikin shekara shida to amma daga baya da aka gane a shaddin annabi sallallahu alaihi wasallama shine fa gaskiya in ba a bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba lalle ba zaman lafiya duniya da lahira sai mutane sai suka fara faɗawa musulunci nan kan da mutum ɗaiɗai sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in dai kaga mutane suna shiga wannan musulunci jama'a jama'a dan kun da mutum ɗaiɗai to lallai asiri ko da ma na aike ka ne saboda a raina ka wuta ka samu ƴaƴa to yanzu an gane cewa gaske ne kai daga waje na kake ya rasulullah to zaka dawo gida to wannan shine ma'anar nada waliyai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunda annabi an gashi da mu'jizojinsa kar kafiran nan sun gwada dai abin ya gagara yanzu sun tabbata to da aka dauke manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waliyai suka gaje shi waliyan farko na wannan al'umma sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa dukkan larabawa sai suka ridda suka ce tunda ba annabi Muhammadu bane ba wanda zai iya mana wani abu shi kana sai waliyin Allah sidda ya tashi tsaye yace wallahi ba ku ita ba to wannan shine ma'anar Allah in ya turo wani annabi in an gane sai ya sake rufewa dan dai wuta ta tsaya aiko wani da waɗancan zamanai mutane suna bautan gumaka ne kafin zamanin manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama wannan gumaka har a zamanin yanzu akwai mutanen da suke da wannan itikadi cewa ba Allah ne yake yin abubuwa ba idan ka faɗa musu misali yadda alqur'ani yake ce afara'aytum ma tunnuna antum takhluquna wa nahnu khaliqun la nuqaddarna bainakum al-maut wa ma nahnu masbuqin in yati afara'aytum ma alladhi tashrabuna antum azantum min al-muzni am nahnu al-munzilun afara'aytum an-nar allati tununa antum ashatu shajaraha am nahnu al-mushun yake ne to su kafirin na zamanin yanzu abinda su suke faɗi wato masu ra'ayin communist ko kuma masu ra'ayin nationalism wato ana kiransu nationalist suna ce leta ɗabi'a ke yin komai abinda suke faɗi idan ka dubi ruwan sama ba Allah ne yake kawo shi ba amma zafin da ke cikin cikin ƙasa shine yake turara ruwa ruwa ya ji zafi sai ya zama turiri ya sama yakan fito ta cikin duwatsu yakan fito ta cikin ƙasa yakan fito ta cikin teku yakan fito ta cikin ganyaye in yayi sama sai yayi nauyi wa iska wani abu yana samun sa suna kiransa atabribul zati wato yana yin sanyi da kansa in yayi sanyi da kansa sai yayi nauyi ka dawowa sai ya zama ruwa wai ba Allah ne ke yin sa ba wai da ma mutane ba su gane dalilin yin ruwa bane shi yasa Allah suna tsammanin wani Allah ne ke kawo ruwa suka ce idan ka dawo wajen maganar tsirran da ruwan ke kawowa shi wannan tsiro in ka dauki misalin kwayar masara wannan kwayar wato wata jayayya ne tsakanin kwayar da karan fili to karan sai ya kuya duk da karan ya fito fili sai kwayar ta koma ta kuya cikin karan ba ta fitowa waje tare to wannan jayayya kwayar da ka dauko ta masarar nan tana neman wanda zai taimake ta ya saba mata kasa kasar kuma mai damshi yadda kwayar za ta fashe in ta fashe za a karan masa rai in ya fito ya yi sama sai wayoyin da kuma suka yi kasa ka ci gaba da ba wannan karan ruwa za ka duba ko ina ka gaba kwayar ta bata wai ma'anar sai kwayar ta dawo cikin karan ne da ku karan ne a cikin kwayar to ita ba kwayar tana son wani yana ka fito fili da hasken rana da hasken farin wata da taki da ruwa da kasa to wannan tsiro na masara ta yi to in ya gana girma wata sai ga ya goyo in ya goyo ta ga kayayyakin masara sun fito a cikin goyon nan to wai ko ka ci gaba da ba wannan tsiron ruwa ba zai zai mutu dalili da karan da kwayan ba ta zama tare a waje yanzu karan ya koma cikin kwaya in kana musu an kwara da za ka kara fito to wannan jayayya suna kan dialectic wato jayayya tsakanin abubuwa guda biyu suka ce idan ka dawo wajen maganar halittar dan adam misali shi wannan dan adam da mani da aka halitta shi ya fito duniya sai ya zama akwai abubuwa guda hudu da suke dauke da nauyin jikinsa su ne da zafi da sanyi da ɗanye da busasshe zafi da sanyi dai kaifiya ne wato kowa ya ji jikinsa akwai zafi to ba dan akwai wani sanyin ba da zafin sai ya kona jikinsa ya mutu sanyi shi ke daidaita zafin to kowanne yana nan rabin ɗan uwansa kenan da zafi da sanyi kishiyoyin juna ne kuwa da ɗanye da busasshe kaman ƙashi kaman farce kaman haƙori dukkan su busassu ne ɗanye tsafta da ɓargo da jini to wayannan guda hudu kowanne idan wannan yaro lokacin da aka ga in ruwa ya sha in ma ma aka bashi guda hudun nan kowanne zai ɗebi rabonsa ne don ya danna kishiyarsa wato busasshe suka shi su su ce maza mu sha wannan abincin da aka samu don mu samu mu danne danne su nama su fata su kargo su ma su nama su fata su kargo su jini su ma sai su sha don su danne wannan kashi da haƙori da farce busassu to anan kowanne ya ɗiba ma'ana ta kowa ya ƙara girma kenan sanyi da zafi kuma haka ne sanyi zai ɗiba don ya danne zafi zafi zai ɗiba don ya danne sanyi to wasu da suna ƙaruwa wanda yake ɗauke da su yana ƙaruwa shine ma'anar girman da mutum yake yi bayan haife shi wata ran ya kai shekara arba'in su guda hudun nan kowanne zai ce yau da za mu iya danna shi amma tun da ba mu iya ba mu haƙura tun da za su haƙura za su daina ƙoƙari in sun daina ƙoƙari za a fara ci baya kenan kai wannan shine tsufa zai fara kenan idan tsufa ya fara suna rabuwa kana tsufa suna rabuwa kana tsufa har ka kai lokacin da ɗaya daga cikin su ya rabu fiye da yadda ake bukatar sa lallai sai an samu fiye da haka wato kamar zafi a jikin ka sai ya rabu sai sanyi yayi yawa kai kana kirkita kana zazzabi a kawo mara rai amma ina duk da haka ba ɗago zafin ya zo ya daidaita da sanyin ba yana ta rabuwa yana ta rabuwa har ya kare to in ya kare guda uku ba za su iya rike rayuwarka ba dole ka mutu kamar dai taya ta iska ta fara tsiyayewa tana tsiyayewa har ta kare ka san mota ba ta fita a iska to shikenan wai ka kun hukun ya mutu sai ka shiga warka ko ba wani ne ka ba ta ma hakuri hukun nan a wajen su shine ma'anar rayuwa to tunda kai ya fita rayuwa ba za ta yi ba to sai a dauki gawarka je a kai makabarta abin ka sai ya narke in ya narke zuwa wadansu shekaru ba yawa kenan sai wadansu tsaye tsaye sai su fito a wannan makabarta inda kake da sauran ƴan uwanka mutanen da suke makabarta idan da wannan sai su tsoki jikinku a matsayin kaki sai su su bikin sai su ƴaƴa in sun ƴaƴan da sai a zo a tsinci ƴaƴan a sayarwa ɗan adam sai ɗan adam ya ci sai a tace abin da ya ci a matsayin ruwan maniyyi sai a yi wani ɗan adam wai kaji abin da ke kawo ɗan adam kenan ba haka ba ganyaye ne suka tsiro a makabartar ko sai waɗansu dabbobin da ake kiwo kamar shanu ko raƙuma ko tumaki da awaki sai su zo su ganyaye sai a yanka su sai ɗan adam ya ci naman a sake tace ruwan maniyyi a yi wani ɗan adam to wai kaga ka mutu ka sake dawowa a wata fuska ko kawo ɗan adam duniya wannan akwai su suna da wannan ra'ayi su ne mutanen Russia da mutanen China su ne nationalist masu cewa ne ta take yin komai amma abin da su gaya mana ba wanda yayi kasar yayi zafin yayi sanyi yayi danyen yayi busasshen su suka kai su ne lallai ai kamar bidiyo in ka ta dabi'an ta ne in an kunna ta dauki hoto gaskiya ne baka gaya mana cewa yayi ta ba lallai ta dauki hoto dabi'an ta ne amma ba yayi mata wannan dabi'ar dabi'ar ta zama daban da dabi'ar rediyo shi ko baya daukar hoto sai dai ya kawo labaran wani wuri tunda tabi'a ta saba wani ne yayi su yayi wannan dan ya dauki wato yayi wannan dan ya kawo labari to wannan shi muke faɗi sunan sa Allah wannan akwai wani ga tarika ba shi ga tarika ga shirkan tarika idan mutum ya shiga ba zai fito alƙawari ne tsakaninsa da Allah in ya bari ya yi watsi da zikirin Allah kenan alƙur'ani ya ce duk wanda ya watsi da zikiri na in ji Allah wa manara da an zikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma duk wanda ya ce ya tsayar da kansa ya bari to lalle zan kuntata masa rayuwa in tashi shi a lahira na kawo to an shiga ba za a fita ba sannan in ka shiga dariƙa kamar ka shiga mota ne ta fara tafiya duk inda kace za ka sauka sunan wurin zarar wanda da bai hau motar ba sai dai in ta tsaya to tsayawar motar ka shine mutuwarka in ka mutu mota ta tsaya ka sauka lafiya amma idan mota tana tafi kace za ka sauka to lalle duk inda ka sauka sunan wurin halaka ne to shine ka shiga dariƙa kace za ka bari kana da rai kuwa za ka shiga ba za a fita ba ba za a abota dariƙa ba shek jaru bin lawan sharadi a wajen ta ba dariƙa ta da wata dariƙa sannan mutum ba zai zai ciwo ba sai tijjanawa amma mutum yana son duka sauki yana ganin musu abin da Allah ya ba su sannan mutum zai kula da sallah a sayin ta gagare da kansa mutum zai kula da haƙƙin iyayensa in namiji ne in mace ce za ta kula da haƙƙin mijinta shi ya rajar lawani yana ce dukkan ɗan da ba zai kula da haƙƙin iyayensa ba dukkan matar da ba za ta kula da haƙƙin mijinta ba ku ajiye mini tarbina wa'annan ba almajirai na bane sannan ba a shehu mushakkar sunan bauchi rajar lawani yana cewa shehu tijjani duk duniya ta zo ta yi masa shaida yadda shi ya ɗauki ra'ayin cewa ta ba haramun ne duk duniya ma ta ce ne su motin haka ta ba haramun ne wannan ya nuna a gaskiya shi tijar karama sani rabbi Allah wanda duk wanda ya ji wannan sharuɗa ya karɓa in shiga ba za a fitar ba za a ɗaga ta rika ba tijar za a kula da sallah cikin jama'a sannan mace za ta kula da haƙƙin mijinta don zai kula da haƙƙin iyayensa ba a canta ba duk wanda ya ji wannan sharuɗa ya karɓa rika na da izinin shi tijani Allah ya ce ya karɓa kuma ya ce alhamdulillah Allah ya taimake shi akan wannan rike wannan amana da ya ɗauka wannan shine ma'anar masu wannan ra'ayi wanda suka ware kansu daga cikin al'ummar da aka ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan ana rabbukum fa'budun sannan kashi na biyu tabawan sun sun yadda akwai Allah amma abinda suka ce lallai sun yadda da annabi wa ba ne ko dai kafin su akwai wanda suka ce annabawa amma babu wannan philosopher kenan masu ra'ayin falsafa suka ce ya za a yi dan adam sai ya karɓo sako daga Allah ba abinda zai haɗa sai Allah kuma rayuwa ce makarkaciya ne ya haɗa su waɗansu kuma suka ce sun da annabawa amma ban da annabi wani da annabi wani to da haka aka shigo cikin jama'ar musulmi mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya kawo sakon duniya yace to amma ga wata sanarwa jama'a افترقت اليهود على 61 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة إلى ما هي يا رسول الله قال هي التي تكون على ما أنا عليه يتي يهود سرب كشي 70 بيان النبي موسى عليه السلام bayan annabi isa alayhi salam na sarar sun kashi 72 ni ma bayana za ku za ku kashi 73 amma duk 72 sai sun biya ta wuta kashi ɗaya ne zai tsira aka ce wanne ne ya rasu wallahi ta shine wanda zai zama kan abin da nake yau ni da sahabbaina da an ce kashi 50 cikin 73 su ne za su zama kan shari'a sai a ce da dama dama amma a ce kashi daya cikin saba'in da uku su ne za su zama kan daidai dan ne akwai ban tsoro ma'anarsa da yawa kenan za su shiga wannan fata to daga nan ne aka fara samun wani a rubuce suke akwai su in wani ya ce maka ɗari sun fawa ne bai faɗi gaskiya ba daga ɗari sun fawa ɗari uku da goma sha uku ne akan adadin musalai wannan kungiyoyin kuma saba'in da biyu akwai su a rubuce a cikin littattafa in ka dubi Sani Al-Nihal wa Nihal in ka dubi irin su littattafa dai ga sunan alfarko littattafan da aka wallafa kan wannan hanya tun kafin musulunci ya kai shekara ɗari uku aka yi wa'annan dukkan wa'annan ƙungiyoyi suka kare shekara ɗari uku musulunci bai cika ba sai da wa'annan a ciki ƙungiyar da aka fara yi ƙungiya ce ta wato waye kamata ya jagoranci musulmi bayan manzon Allah tun da shi'a bayan nan sai aka yi ƙungiyoyi to tare da ita akwai irin su murji'awa wanda su magana siyasa ne suka ce a mai da hukuncin abin da ya faru tsakanin Muawiya da Sayyidina Ali a mai da shi wajen Allah Allah ne ya san waye ne kuskure waye a cikin su aka yi irin su waɗansu ƙungiyoyi dai su kuma na siyasa ne daga nan sai aka yi ƙungiyoyi na aƙida su kuma wasu da akida suka kullo su ma na siyasa daga wasu samu akidun su daban wanda suka kungiyar farko ita ce kungiyar jabariyawa suka ce duk abin da mutum yayi na laifi a dole yayi shi ai alqur'ani ya ce mana wallahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ya nufi ya nufi aikin ku wa ma tasha'una illa an yasha Allah rabbul alamin ba za ka yi nufin yin abu ma sai Allah ya nufi kai abin sannan kai sannan yayi to sai suka dinga ce Allah ne ya kaddara to wadanda suka cikin addini su kuma sai suka yi wata tafi kungiya na kira su kadariyawa suka ce kaddarar ma babu to dalilin da yasa ka wato hadisin nan mai tsawo da Abdullah ibn Umar wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa tu'mina bil qadri hadisi kenan to kaddara wannan kadari yawa kenan daga baya sai aka yi mutazilawa su kuma tun da waɗannan masu jabariyawa sun ce matsar akwai imani ko ba zai wuta ba kadariyawa suka ce matsar kana nan lallai suka komai imani ka ba za ka je aljanna ba sai wani ya tambaya sai basri alga ta wala wa'annan cikin mutum biyun nan waye mai gaskiya sai wanda daga cikin almajiransa sai ya nike kadiyanta yace ni a gani na in mutum ya mutu yana manyan laifuka to lallai inda yana yin sai daga ba za a kira shi musulmi ba sai da a kira shi fasiki in ya mutu yana yi to kadi ne in ya shiga wutar dawwama zai yi har abada wannan ana kiransu mu'tazilawa to wa'annan suna da ra'ayoyi su ma sai dole dole Allah ne abu mai kyau in ya da mara kyau in ko mai kyau ya da mafi kyau dole Allah ne ya yi mutane abin da ya fi kyau to haka da yarka samu kungiyoyi gabaki har aka yi wahabiya na kwanakin bayan nan ijira ta kai kamar shekara dubu da ɗari biyu haka ita kuma ta kullo ita zagin waliyai take yi da ɗari uku tana rushe dukkan mazhabobi tana ce mazhabobi ba su da amfani amma kuma kuma wata mita su mazhaba sunanta wahabiya in ka soke abu ka dawo kuma ka yi shi to kai annabi ne ai annabi shi kadai ne zai ce na soke wancan ga wani sabo duk wanda bai rike ba dan wuta ne annabi ne kawai yake da wannan authority amma duk wanda ba shi ba kan abin da zai yi suna abin istihadi istihadi kuma ya faru zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahabbai sun sharafin anan ya zama kai malami ne ka isa kai istihadi to in kai sai a karba amma kai kana kanka malami baka da ilimin da zaka kanka mai istihadi sai ka raka turan ma kai wata kungiya kenan ta kadda mutane wani abu gaya mana wata kafa amrahum bainahum sai mutane suka karkasa kansu wato yadda istihadi ya faru zamanin sahabbai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita yakin banu quraiza sai ce makana min insani al muti'an wala yusalli an al asr illa fi quraiza duk wanda yake jin magana ta yake bin umurni na kada ya sallar al asr sai yayi gaba sahabban da suka riga suka shirya suka bi shi waɗanda daga baya suka fito su kuma sun makara sai lokacin da asr sai yayi musu akan hanya suka ce jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam baya nufin mu jinkirta lokacin sallah yana nufin ne mai saurin fita kar ma lokacin sallar la'asar yayi ba mu isa can ba kuma mu samu fita din ba tunda lokacin la'asar ya zare mu anan sai mu sallah anan kaga fahimtar su kenan sai dai bangare yace a a ba ku fi annabi ai iya magana ba in yana son ya ce ku gaggawan fita kar ma lokacin sallah yayi sai kun isa can da ya faɗi haka amma ba haka yace ba yace duk wanda yake jin magana sai yake bin umurnin sa kar yayi sallah wallahi in sai gobe za mu isa can sai gobe za mu yi sallar la'asar ku bar ku lafiya sai suka wuce ba sai dare ko sai bayan magriba rana ta faɗi da suka zo kawo magana gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai soki kowa ba to ma'anar ta ijtihadi kenan haka waɗannan malamai na sabobi suka yi Allah ya saka musu wannan shine ijtihadi da malamai za su yi kace abu kaza a gani na ba kyau to karka ce abu kaza a gani na kafirci ne kuskure ne idan kace kowane abu kafirci ne akwai wadansu ka'idoji a musulunci akwai abin da mutum zai yi iyakar alkali shine zai ijtihadi a masa bulali ana kira abin tadiri wannan bai kai kai abin da za a yi maka bulala ba kamar mutum ya zina bai kai aure ba a yi maka bulala ko ya kaza a yi maka bulala wannan alistafi bane shi kuma wannan da aka masa bulala bai kai mutumin da misali aka yanke masa hannu jini ya zuba ba wannan wanda aka yanke masa hannu daya shi kuma laifinsa bai kai mutumin da aka yanke hannu daya kafa daya ba shi kuma wanda aka yanke hannu daya kafa daya bai kai wanda aka ce a kashe ba shi kuma wanda aka kashe aka ce a samu wadansu haka mutanen da ba mai su yi sallah shi kuma bai kai mutumin da aka ce in an kashe ma a tsire ba shi kuma wanda aka kashe aka tsire bai kai wanda aka ce ya rike ne in an kashe makara sallar ba baki daya to don Allah jama'a idan laifukan nan duk sunan su kafirci na wannan ne za ka bambanta wayannan hukunce hukunce daban-daban ai kun kun kun zama hawa hawa saboda laifuka hawa hawa ne misalin ta kamar ciwo a jikin dan adam akwai abin ciwo a sa iodine a shafa iodine akwai ciwon da zaka ji a ce a manna plaster akwai ciwon da zaka ji a ce wannan targade ne in an jama yayi akwai ciwon da zaka ji a ce wannan karaya ne sai a sa karan ɗori akwai ciwon da zaka ji a ce wannan sai an yanke gaɓar gaba ki ɗaya akwai ciwon da zaka ji a ce sunanta mutuwa gaba to kai kowa ya ciwon kai ya mutu a kai shi kabari wannan ma ya targade a kai shi kabari wannan ma ya targade a kai shi kabari shi ne kowa a wajen ka kafiri ne jama'a mutane masu faɗin wannan kuskure suke yi wata rana ina magana da wani daga cikin irin masu irin wannan ra'ayi na ce masa ka gani da da mu da ku malamin mu a ƙasar nan malamai iri ɗaya ne su ne malamai masu karantar da salatu fatihi din nan labari fatihi ta fi qur'ani ko ko su ka da qur'ani wajen binciken labari da in ja akun fatihi bi naba'in fa tabayyanu ba fi wannan fa tabayyanu din ba ba su bincika ba fatihi ya kawo labari amma ba su bincika ba sai kuka ce sun yarda da kuka yarda sai ya zama ƙarya ne daga baya kuka yi hasaran ayyukanku nake dalili wannan labari da gaskiya ne sai wasu rani a wajen malamin da suke koya mana salatul fati ka ga ni da nake magana da kai wallahi da ban haddace qur'ani ba domin shehi na da ya koya mini salatul fati shine alaran ma na da ya koya mini alqur'ani ban taba tuna ya ta wata wahala da kan koyi salatul fati ba saboda saukin koyon ta kwarai amma wahalar da ya ta dan ni in haddace alqur'ani Allah kai ya san adadinta kai ba ni kadai ba irin na ƴaƴanka da yawa ba mu kadai ba irin mu almajiransa da yawa makaranta da ƴaƴan musulmi alqur'ani na ce ba za ta baki kai qur'ani da take sha wahalan kafin qur'ani wannan ma ya fi muku na ce kuma duk wanda ya haddace alqur'ani a kasan nan wallahi ƙaryarsa in malamin sa ba mai koyar da salatu fati bane to malamin malamin sa mai koyar da salatu fati ga malamin na ce amma kuwa bangaren ku ba wanda ya sai buga kirji ya ce gani nan da ban haddace alkur'ani ba amma albarkacin kungiya mai kafir ta wasa ta kafa makarantar alkur'ani ni na shiga makarantar na haddace alkur'ani duk najeriya ba mutum daya sai na ce min amina da alaran momi na ce ai magana da muke yi a wajen makarantar ku ta haddace na fa'arin masu salatu fati suka haddace ku kuka haye su duk alaran momi su wajen masu salatu fati suka haddace alkur'ani daga ba suka haye su alaran ma dama na ayyana ta mushrikai to wannan ya nuna shi alƙur'ani to wannan yana nuna rabe-rabe da kashe-kashe na musulmi wanda aka samu su ma wannan masu ra'ayin shi'a shi ma ya zo Najeriya wanda suke sukan sahabbai musamman sai na Abubakar da sai na Umar radiyallahu anhu dalilin wannan wato su turawa masu gaba da musulunci daga kai mutum ne mai san addini to sukan lura ta ina za su kama ka to da farko in za ka san addini akwai wanda aqida kurmi yake ibadar sallar ma baya yi to sai su sa akan mai kula da sallah shi kuma kula da sallah wata kila sallah kullum yake yi baya ƙara ko azumin ramadana ko haji shi da ya sallah bai kasa dai shi kenan madalla ita ma wannan salatu wa salatu ya tashi in ya sallama to wannan sai ka sa kan wanda zai sallar sosai ya duka rukunan musulunci a kan musulunci ne shi ba zai kawo nafila ba sai ka sa kan wanda ya ƙara nafila har ka zo wanda ya yi gabaki ɗaya ya tashi har shirkar musulunci sai ya yi wannan shine babban abokin gabansu to sai su yake a kullum dama ra'ayin su magana gwamnati a musulunci wato an wuce magana aqida an wuce magana ibada an wuce magana sauran komai da komai ana magana alkibba da rawani a musulunci ka san sa da jeren wando shine misalin farillai janta da wando an samu wata kamala ka ƙara babbar riga an samu ƙarin kamala to in aka da wannan gwamnati kenan wato sun ta wannan ya je neman aure da ba shi ko ba za a ba shi ba sai wani mai nema tare da shi sai ya je ya kokari ya ba shi wani maganin ya sha ba za su ta mutu ya zama ba namiji ba in ya je za a ba shi akwai kamala ko babu akwai kamala sai za su yi shari'ar musulunci wato akwai kamala kenan in sun zo neman aure za a ba su sai bature ya ce to bari aka je musu mazakuta in kai gwamnatin musulunci dole ne sai ka reference da gwamnatin abubakar da gwamnatin umar dole ka ne domin dukkan dokoki a zamanin su ne aka shimfi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka gudanar da su to shi kenan sai aka ce maka banda su a cikin gwamnatin musulunci don Allah zaka je aro wajen bature ko ba zaka je aro ba dole ka je dama shi abin da yake nema kenan shi yasa masu wannan ra'ayi sun yi gwamnati a makka mai irin ra'ayinsu na ce idan mutum ya shekara hudu ya sauka ya sake neman shekara hudu shugaban kasarsu ya sauka ce bayan shekara takwas ba zai sake yi ba don Allah jama'a dokar ina ne ba dokar Amurka ba to Iran masu wannan ra'ayi na shi anci wannan suke yi ma'ana an cire na Abubakar da Umaru ne sai aka ɗauko na Amurka aka sa aure to shi ma yana cikin wata kasar amrahum bainam amma mu abinda muke kai Abubakar da Umaru suna cikin manyan mutanen mu radiyallahu anhu a musulunci daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su sai a tambaya sai ce kungiyar nan bangare ne wanda zai tsira shine zai zama akan abin da nake yau ni da sahabbaina akan haka annabi yake daga shi sai Abubakar sai Umar ko ba akan haka yake ba da shi da sahabbansa akan haka yake a sai kenan ma'ana mu ne wannan bangare guda daya maganar zikirin Allah ko wanda wake Al-Qur'ani in ka bi sai ka sami zikirin Allah ba shi da iyaka Al-Qur'ani gaba ki ɗaya zikirin Allah ne ke sa ka az-zikrul hakim alhamdulillah Allah ta wannan hanya wa takattaru amrahum bainahum kullum ya zindi mana da shi farhi sai kuma kowace kungiya tana farin ciki da abin da take kai ita misali ba za mu bata masa ladan aikinsa ba ba za mu hana shi ladan aikinsa ba za mu bashi tun mutum kyakkyawan aiki da imani da kyakkyawan aiki tare suke har yanzu da yake a cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam aka suka yawa sai da aka samu waɗansu wanda suke ɓata gari wata sura ta sauka tana tona musu asiri ita ce suratul tauba sahabbai suna cewa ku kuke kiran suratul tauba din nan suratul tauba wato surar gafara mu ba haka muke kiranta ba muna kiranta al-fadiha muna kiranta mai tonon asiri bata bushe ba suran nan tana cewa minhu yana daga cikin mutanen nan ya rasulullahi wato a tagarin nan cikin mutanen ka sai da da muka amma zaka kama rigar kowa ta sai wani ma dan sai da kace wa minhum man yalmizuka fi sadaqa wa minhum man yaqulu dhalli wala taftinni ومنهم من عاهد الله إن آتينا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين ومنهم ومنهم النبي أو يقول له أذن yana daga cikin su yana daga cikin su yana daga cikin su aka yi ta lissafi to tunda shaikh dan radiyallahu anhu magajin magajin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin sa na wali shaikh Ibrahim kai radiyallahu magajin shaikh Tijani ne kenan su ma sai sun gaji har waɗannan wa minhum wa minhum dole ne domin in ka gaji aka ce yau kasar nan ta aka ce amma banda prison da mujirman da suke ciki banda wanda suke hannun polis cikin masu laifi an ya kasar ta mallaka ko gabaki ɗaya wajen ka a ta wallafa ba dole sai ya samu waɗannan to shi yasa a cikin kayan shebra radiyallahu anhu kake samun waɗansu mutane sun danta kansa da su amma ba sa sallah ba sa azumi ba sa kowace ibada da ka sani a nisance su a san su miyagun mutane ba mutane kirki bane ba mutane shehu ibrahim bane ba mutane shehu tijjani bane shehu ibrahim radiyallahu anhu yana kan wannan aya wa man ya'mal min as-salihati wa huwa mu'minun ya fi kowa tsayawa kan alkhair wanda ya zo wajen sa ko minti biyar yayi ya san yaya shehu ibrahim radiyallahu anhu yake tsaye kan aikin alheri ba dare ba rana sai ya bar garinsa yana ce sai kaula ta koma tana cewa kaula ku tad'u kad abantar rihala cewa shehu yake suka fa an dade an dade ba dawo mana ba an dade ba dawo mana ba so can ko ana nan ana aikin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam mu tashi mu zage dan da sai wanda yafi kowa kamu cikin sahabbai shi yafi kowa tsayawa sai na Umar radiyallahu anhu ya samu mutum 39 a musulunci a gaban sa amma ne sai da yake mutum 38 na tara ne ga gare shi shine sayyidina Abubakar to ai ka san duk abin da ka samu wajen Allah ya kai na Umar ne wane to maza kai kokari kai ma ka tsaya irin yadda Umar ya tsaya radiyallahu anhu yadda sayyidina Abubakar ya tsaya da sauran sahabbai amma ya mamina salihati wa mu'minin fala kufra lil fa'i shin yana gaya mana wajen tsaya shi Ibrahim radiyallahu anhu kan hajji sallallahu ba dare ba rana din nan yana cewa ta shi Ibrahim radiyallahu anhu ya je aikin hajji ne sai ya sayi littafi kayan littafi za aka biya kuɗi aka ce mai littafi ya kawo da aka daure za a dauka sai ya ce ba ku biya ni kuɗi ba fa suka ce mun biya ka mana mun yi ciniki ka ce man kaza muka biya kuma za mu dauka sai muka ce ka kawo kwalaye a daure ya ce mun dai ciniki amma dai kuɗi ba su shigo hannu ba sai shi radiyallahu da sauri ya ce kai ku biya shi kuɗi kun zama inda dokar Allah fa tana nan tana aiki a inda kuke kamar farada fihi min hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj ai lokacin da kuke ce mun biya yana ce da ku biya ba kuna jidali kun kare dokar Allah ta kuɗi wani daga cikin sabbin shehu radiyallahu anhu yace wallahi jama'a muna tare da waliyin Allah da ya riga ya yanke hukunci a hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin tsadanta domin ni dai wannan ayar na santa amma wallahi in naga matuci irin wannan sai na nade hannun riga ta mun sun daga bakin zan suna falala fata wala ta zuƙa wala bidal fil hajj to sai ba kenan jama'a domin dokokin Allah ta yadda duk dokar ta kama amma ya bani salihati wa mu'minun fala kufala lisai Allah yake mun za mu rubuta masa wannan abu zai samu tare da mu inji Allah
وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون وحرام على قريتنا هلكناها أنهم لا يرجعون الله يسير wato abu ne wanda ya zama wajibi wato haramun ne akan kowace al'umma a ce in ta mutu ba za ta dawo ba sai fassara kenan ko kuma haram halaknaha wato muharrami ne akan dukkan al'ummar da muka hukunta mata shiga wuta ba zai yi su da malamai duka sun fassara wannan wato in na riga na rubuta wa mutane bata ba yadda za ta yi dole su yi batan nan dole su mutu akan hanyar bata don su shiga wuta ko kuma yadda su kaga suke cewa in an mutu ba za a tashi ba to dukkan al'ummatan da suka wuce da suke ce a aba'ul awwalun hakku haramun ne kai wata al'umma ta tashi alkiyama su ba su dawo ba kowa sai ya dawo haram alaƙatin alƙana annahu la yarji'un hatta idza futat yajuju حتى إذا فتحت ياجوج وماجوج وهم من حدب ينسلون hatta idza futat yajuju wa majuju min hadabin yaslun wannan haka al'amari zai ci gaba waɗannan su zo su yi barna waɗansu su zo masu gyara a cikin su haka al'ummati za su ci gaba wato ɗan wuta da ɗan aljanna har dai alkiyama ta zo kusa lokacin da yajuju da majuju su yajuju da majuju waɗansu halittu ne wanda malamai sun yi ta maganganu a kansu amma dai shi Ibrahim Kaila radiyallahu anhu ya fassara su da cewa ah, su ne turawan gabar da turawan yamma yana ce yajuju sharqiyun wa majuju gharbiyun yace majuju turawan gabar da yajuju turawan yamma wanda yadda alqur'ani hadabin yasulun in lokacin su yayi za su rika fadowa ne daga kowanne tsaunuka suna tahowa da sauri wato kamar daga kasa kasa ce kasa ce take suke fitowa wannan malamai sun fassara shi da lokacin mulkin mallaka a duniya lokacin da zalunce zalunce suka yi yawa a dauloli musamman dauloli na musulunci ma inda musulunci ne yake gudanar nan daular mu ta Najeriya sai dan Saudi radiyallahu anhu ya kafa daula ta musulunci wanda take kiyaye ran dan adam da jininsa da dukiyarsa da iyalansa da mutuncinsa da addininsa da hankalinsa amma bayan shekaru Saudi da kamar shekara abin ya koma wajen ah, 'ya'yan jikokin almajiransa radiyallahu anhu to sai barna ta fara ya zama wanda zai kiyaye rayukan mutane shine zai zai ce waɗannan duka a yanka su wanda zai kiyaye jinin su shi zai ce abin dariya ba luttu ɗin baki to haka dai da zalunce zalunce suka za ka ta in kana wannan daular wannan da fara ke in ka koma wacce za ka samu sauki can ma sai ka samu abin da ake yi kenan ma'anar da ta ina sauki zai zo tunda daga ko ina sai wani bangare barna ake yi rannan kaɗan sai ga bature ya zo ba a san ya zo a wasa ne a gaske ne sai bai ɓaci ƙasan nan wannan shine ma'anar ya juju da ma juju sun gangaro sun shigo kasa to kuma wannan alama ce ta alkiyama abubuwan da ake faɗi a kan su cewa kankana da manyan kunnuwa to ana faɗin irin telefons da suka yi satellite wanda yake kawo labarin nesa kusa da telefon da salula duk waɗannan wato ƙanana ne su turawa in ka haɗa da waɗannan manyan labarin nesa kusa a ce ƙanana ne da manyan kunnuwa wannan dai shine fasarar da aka bayar zuwan yajuju da majuju da zuwan annabi isa da zuwan naƙata salihin da malamai suke ce naƙata salihin za ta zo har yanzu akwai cikin azar da aka samu duk waɗannan suna kusa kusa ainin da alkiyama ne to tunda suna kusa kusa yadda kowa zai gansu kurukuru sai dai a bayyana su a cikin riga da aka jama'a sai mu zauna kai shiri dukkan alamomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi na alkiyama babu wanda bai zo ba babu wanda bai zo ba alkiyama ce kurum ta rage manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce in alkiyama ta kusa lokaci zai zai kunci yana ce sanatun kasharin wa sharu kal jum'ati wal jum'atu kal yawmi wal yawmu kasa'ati wa sa'atu kadarbati minan nar yace sai lokaci ne ya zama shekara ta zama kamar wata wata ya zama kamar kamar mako daya shine juma'a daya mako daya ga kwana daya ya zama kamar awa daya awa daya zama kamar a kitta ashana fa da ashana za ta yi awa daya ta wuce kowa ya dubi wannan zamani zai san wannan zamani ne muke ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa alkiyama ba za ta tsaya ba za ta kuma sa ta shiraka na alai alkiyama ba za ta tsaya ba sai mutum yayi magana da hancin takalminsa malamai suka ce zamanin yanzu motoci sune sune takalmin mutane to inda motar nan akwai telefon kai magana da shi shikenan kai magana annabi sallallahu alaihi wasallam alƙiyama ba za ta tsaya ba sai yankin takalmin ka ya gaya maka abin da ka baro a gida bayan ka baro ne aka yi wato wajen iyalanka wajen mutanen ka kenan idan mota takalmin ka amma da ka bude sai ka sai ka ji an ce a jihar ko gwamna ya ce za a yi kaza za a yi kaza ma'ana ta hancin takalmin ka ya gaya maka wani abu da iyalanka suka yi bayan ka wato mutanen ka bayan ka alqur'ani yana cewa wa idza qalqalu alaihim akhadna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum idan magana alƙiyamar nan ta zo kusa to sai mu fitar dabba mu fitar musu da wata dabba daga ƙasa ta rika musu magana ba ko saba dabba ta yi magana ba idan ka dubi rediyo da da telephone misali da recorder da talabijin wayannan dabbatun min al-ard ne dalili ana yin ne da kataba ce katakon da itace ne min al-ard ne kasa ya tsotsaye jikinsa shi wannan itace shi wannan roba wani itacen ne ya tsira aka ta roba a jikinsa don haka min al-ard ne shi karfin balani ne kasa ake tonawa a same shi ya zama min al-ardi wannan dabbatan min al-ardi da ba ta magana yanzu gashi tana magana tana gaya maka alkiyama tana zuwa ko da yake sai Allah ya tuka ce annan na takanu bi ayatina la yuqinun aw taqra'a wato abinda wannan ayoyi za su cewa kai mutane ba su ayoyin mu ba yanzu har ga mu muna magana mutane ba su tabbata alkiyama za ta zo ba sai za suna magana amma mutanen duniya ba su ga wato yawancin mutanen duniya kenan ba su gane ayar Allah ba da ne ake yi to da san ayi mana lokacin bai zo ba sannan manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi a wani hadisin sa yana cewa la taqumu sa'atu hatta yaqilla adadu rijali wa yakthura adadu nisa'i hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimun wahid manzo Allah sallallahu alaihi ya ce alqiyama ba za ta tsaya cewa maza sun zama kaɗan ta yadda sai ka lissafa mata 50 ka kawo mutum ɗaya wato kamar da kowa aure zai yi zai auri mata 50 don ya kula da su to kowa ba zai rasa 50 50 din da zai aura ba saboda adadin su wannan duka in mutum ya dubi duniya yau haka magana take annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu sa'atu hatta yushrab al-khamru wa yafshu az-zina wa zuwa ƙarshen hadisan da ya faɗi alaihi salatu wassalam yace al-qiyama ba za ta tsaya ba sai zinace zinace sun zama ana yin su ko ina sai shaye shayen giya ya zama ana yin sa ya zama kaman jiki sai to wannan duka idan ka duba yau mutanen da suke liwaɗi a ƙasar turai da amurka suna da ƙungiyoyin su yadda ma'aikata su fito su ce ban mulkin mu haka waɗannan ƙungiyoyin masu liwaɗi wanda ake kira gay za su fi tsaya a kofar majalisa kuma sai an musu dokar da za ta kiyaye musu haƙƙin har abu ya kaiwa a cikin sauran an halarta musu sirkar waɗi sannan mata wanda suke maɗigo da mata ɗan uwansu ana kiran su lesbian su ma suna da ƙungiyoyi irin nasu in an yi wuta da kofar majalisa sai wallahi da mu yadda ba sai an canja wannan dokar kuma sai an canja to wannan duka yana gaya mana tunda annabi sallallahu alaihi wasallam annabin duk duniya ne to in kaga abin bai faru a garin ku ba to ya faru a wani gari shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabin wancan garin ne sai dai bil ardi fanzuru duk abin da annabi ya faɗi ba wanda zaka jama'a mu zauna akan shiri mu rika dari kashe su jani radiyallahu anhu musamman domin idan mutuwa ta same ka kana kan zikirin Allah wallahi ba ta samu kama kara mutuwa kiyamar ka ce kai kadai idan kuma kiyamar ta jama'a ce ta same ka nan ma ba ta same ka kan makara ba alqur'ani yana cewa واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآثام ولا تكن من الغافلين عشان ذكر الله شيء معنى كرك لما تكون ذكري بك قبل mutum mutuwa ta same shi ya ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam don Allah ta same shi kan gafara jama'a ba ta same shi ba to kenan sai mutum ya tashi tsaye lokacin mutuwa kamar lokacin bacci in kana bacci ba za ka dawo kanka mafarki mai kyau kai ba sai dai inda ma wani abu ne a zuciyarka mai kyau kake tuna shi sai kai mafarkin sa ba za ka iya ture wa kanka wani mugun mafarki ba in dai ya zo to dama wani abin da kake tsoron mutuwa ya fi rashin ka samu control akan kanka ba mai sauki bane baka saba cikin la ilaha illallah kana da rai da lafiya ba yanzu ka fara ganin mala'iku ka dawo ta ka faɗe ta bai da sauki shi yasa ah, wato mutum abin da ya saba faɗa in ya zo mutuwa sai a ji yana faɗa wannan sai a mai da hankali kwarai da gaske ah, ta za ta ya juju ba juju wa hum min kulli hadabin yasu duka za su rika sassaukowa shai yana cewa zo waɗannan turawa asalin sa sun zo ne su yi wa waliyin duniya na wannan lokaci aiki in sai shi Ibrahim Kaula radiyallahu anhu ya zo ya yi yaƙi ya ya ture zalunci ya kafa adalci sannan zai yaɗa ɗariƙa shehu tijani ya haɗa mutane ya masa yawa amma daga lokacin da aka haife shi yana jinjiri sai aka turo waɗansu mutane masu kama da jirajirai ka san bature abincin da abincin jinjiri shine abincin bature daga madara sai ruwa sai obalti sai sai abubuwa masu ruwa ruwa ga jikinsa jazir kamar jikin jikin jinjiri da yake wani jinjiri yake wa aiki yana shan madara da yake wani jinjiri ne mai shan madara ake wa aiki sannan za a ga kansa da suma da ba jirajirai da ana jin sai kansu da wannan duka suna nuna muna yi wa wani a Senegal a Madina Kaula wato a Kaula kenan kafin a dawo Madina Kaula shi muke wa aiki da billahi ta zanga nan ne a ga duk duniya ta canja shi ne ko shekara da shekara da aka fi Ibrahim radiyallahu anhu shi shekara ta cika mun zo shekara ta dubu biyu a daga haihuwar wannan babban waliyin Allah mun ga abin da ɗariƙa ta haifar a nan Najeriya ga shi yanzu mun samu shari'ar musulunci gwamnan jihar Zamfara Allah ta saka masa da alheri ya bayyana wannan abu kuma ga shi abu ya fara faɗi ya fara cin ƙasa ga gwamnati ma ranar talatin ga wannan wata da ya mutu watan Disamba ya kafa kwamiti mai mutum talatin da shida a shan mu shakka sunan Bashir Abdullahi na mafi akan maganar shari'ar musulunci kwamitin zai aiki har wata uku nan gaba ma'anarsa kenan da sauran jihohin da muke ji an kafa kwamitoci za a shari'ar musulunci wannan addu'a Allah ya tabbatar da shi idan Allah ya tabbatar da shi ya ci gaba ba wai mu musulunci ba mun dauka iyakansa na Najeriya bane a'a na duk duniya ne ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi bashiran wa nadira ya sallamu ne to muna roƙon Allah yadda Allah ya yi daular turkawa su ba larabawa ba amma suka yi daular musulunci har larabawa ma suka bi su shekara ɗari hudu suna ƙarƙashin su muna roƙon Allah Allah ya yi mana wannan ya zama wannan karo mu fata za mu kafa daular musulunci ta duk duniya ga baki ɗaya ba ya zama wannan abu da aka fara an fara ne kuma ba hanyar yaƙi ba a'a li annan nabiyyal mustafa dahar ma gaza li annan nabiyyal mustafa dahar ma gaza bala sadda udwanan wa radda balala dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa yaƙi dan a shiga musulunci ba shi kan ya samu wanda bai shiga musulunci ya shi ko ya shiga wal mu'allafati qulubuhum to da Allah wanda ya bada kuɗi yake gashi ko ka gane addini na na zaman lafiya ne ka shiga addini na zai kuma ya ɗauki makami ya yaƙe ka ba zai yaƙe ka ba to shi kenan ma'anarsa tuma ba faɗa ba zagi ba tashin hankali muna roƙon Allah abin ya kafu ya ci duniya duk sauran ƙasashen duniya na Afirka su kwaɗayin wannan abu daga baya sauran ƙasashen Larabawa ma su da sallallahu alaihi wasallam abin da su turawa ba sa so akan maganar shari'ar musulunci ba wai a mutum ya yi sata masa hannu bane a ita shari'ar musulunci gyara wuri take yi ta hana gidan mata gidan giya ta hana gidan cata ta kawo tsari irin na raba kuɗi ga kowane musulmi har a rasa talaka da in kaga mutum yayi sata ma'anarsa yana bukata ne kowa yana son mutunci a ce mutum ne mai mutunci in kaga yayi sata wani abu ne ya matsa masa yayi sata to a sallallahu shi ya fara kafa ka'ida yace in mutum ya mutu ya bar bashi man mata wa taraka dainan fa ilayya wa alayhi wa man taraka man mata wa taraka wa taraka khairan fa li ahlihi wa li warasatihi in mutum ya mutu ya bar bashi ku zo ni annabi Muhammadu zan biya sallallahu alaihi wa sallam ya bar dukiya ku je ku rabawa magadansa to da yake sai in ka mutu ka bar bashi nan ne aka san kenan baka da abin da zai ishe ka ba kuɗin balle a baka to tunda har ka mutu akwai bashi akan ka an gane kenan bai ishe ka ba sai a nemo a biya da sai na baka yanzu zamanin sa ana samun kuɗi akai wani lokaci to sai ka raba wa sabbai daidai kowa da kowa sai sai na umaru babban waziri sai yake bashi shawara ranka ya daɗe khalifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani fa ya kasa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kashi biyu yace la yasawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wanda suka yi suka kashe dukiyarsu suka ba da rayukansu suka yi musulunci wahala kafin a samu kafin a samu fatahi wato a kai da fatu makata ba za su yi daidai da wanda suka musulunta bayan an samu fatahi ba ba matsi ba za su yi daidai ba sai yana kana raba wa sabon manzon Allah da kowa da kowa kuɗi sai ana ka bambanta su yace a'a Umaru ka bari Allah da ya bambanta su shi ya san yadda zai musu ni kan Annabi sallallahu alaihi wasallam yace attaqwa hahuna to tunda ban bude hahuna na gani ba ni zan daidaita su Allah da ya fifita su ya san yadda zai musu to shi sai na Umar radiyallahu anhu da ya hau gwamnati cewa dukkan sojoji wato dukkan musulmi sojojin Allah ne da an buga tambari su zo ku dauki makami mu da yaki mu kare addinin mu kare kanmu mu kare kasar mu kowa zai dauki makami dole ne to kamar yadda kowace daula tana da soji ko ba a yaki tana biyan sojojin ba sojan da zaka ji ya koka albashin sa kowa zai koka amma ban da soja ma'anar sa ana biyan sa abin da zai ishe shi ko da ba a yaki musulunci ne da na umar yace dukkan musulmi sojojin Allah ne su zo in biya su to sai kawo tsari aka rubuta diwan wato aka rubuta littafi inda sunan kowa yake sai yana biyan wanda suka je yakin badar wato wanda aka bai babban albashi shine wanda aka bai wa dirhami dubu ashirin da biyar a shekara shine sayyidina abba babban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai uwa kowa yana da dubu goma goma daga nan sai wanda suka je yakin badar kowa ana bashi dubu biyar biyar daga nan uhudu kowa ana bashi dubu uku uku daga nan sai wanda suka je bai'atul ridwan kowa ana bashi dubu biyu da rabi rabi daga nan sai sauran jama'ar musulmi to kowa gurgurdan abin da aka bashi za a ba wa matarsa rabi misali ka je yakin biyar to matarka tana da biyu da ɗari biyar in su biyu ne kowace tana da dubu biyu da ɗari biyar idan kana da 'ya'ya da lokacin da Umar ya fara baya lissafawa da 'ya'ya daga daga kai sai matanka yanzu 'ya'ya ma yana basu to wannan sai ya zama kowa ana bashi sai da ya zama ba wanda yake da bukata zamanin Umar radiyallahu anhu kuma zamanin Umar ibn Abdul Aziz wannan abu ya sake maimaituwa har ya zama akan kawo zakka a rasa bai karbatta to ma sai an samu gwamnatin musulunci har za a kai ga nan wannan muna roƙon Allah ya tabbatar da wannan gwamnatocin musulunci Allah ya karfafa waɗannan gwamnati da ƙarfi albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ƙarfin gwiwa yadda za su iya gudanar da aikin Allah ita gaskiya dama da karin gumeta to tana da wani ƙarfi irin nata ita ma sai ta sai ta kaya maka fawa yadda ko wani ya faɗa da kai yana ganin baka da ƙarfi ba zai iya da kai ba ana ba da kayar wata rana wani mutum ya ga ana bautar gunki a ƙarƙashin wata bishiya sai ya ɗauko gatari zai zo ya sare bishiyar dan adam malam ina za ka zan je da gatarin nan in sare bishiyar da ake bautar gunki ƙarƙashin ta yace ba za ka iya ba sai suka kama kokuwa sai ya buga wannan shedan da har sau uku yana kada shedan to amma bai san shedan bane sai shedan din ne yace to ina ka ne in baka kuɗi mana kullun zan kawo maka dinari karkashin filan ka ka fasa yace to ba laifi za a yi haka sai ya fasa ya koma gida kullun ya daga filo ga dinari kullun ya daga filo ga dinari ran nan sai ba kawo dinarin ba yace to ai gatarin nawa bai kasa ba da ya dauko gatari sai suka sake haɗuwa da mutumin nan a inda suka haɗu nan yace malam ina zuwa yace aiki na nan nan ka ki cika mu alƙawari yace ba za ka iya ba yace zan iya da suka yi kokowa nan sai aka kada mai gatari suka sake bugawa aka sake buga shi wallahi in za mu yi sau goma zan kada kai sau goma dalilin nan din ba da karfin ka ne kace kada ni ba da karfin gaskiya ne kace kada ni dan gaskiya ka fito zaka sare bishiyar yau kuma ba dan gaskiya bane saboda na daina kawo maka dinarin nan ne barka to duk wanda ya dauki gaskiyar nan ta Allah ya shirya karfin Allah yana tare da shi ba wanda zai iya da shi taimake mu ta za ku tafi yaji jama'a jiji min kulli hadabin yasilun wa tarbal wa duha فإذا هي شاكرة الأبصار الذين كفروا يا ولنا كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم تعبدون الله سبحانه وتعالى لا واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وجدوها كل فيها خالدون لو فيها إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون to mun kwana ulaika an hamu aduna inda akwai jamala ya fi san inda bai za ya sha tattala sauran lazina kafaru Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye mana addinin mu da zaman lafiyar mu a Najeriya barka shugaba barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya kiyaye musulunci Allah ya kiyaye musulmi duk inda suke barka ne sallallahu alaihi wasallama wannan wayannan gwamnatoci da muka faɗi da farko na musulunci da gwamnatin da suka kawo wannan ra'ayoyi Allah ya karfafe su Allah ya karfafe gwiwoyin su albarkan manzon Allah Allah ya karfafe su gudanar da wannan aiki Allah ya kiyaye Najeriya da baki daya tura wanda suke so su halakar da kasar mu ko ta hanyar tattalin arziki ko ta hanyar yaki ko ta hanyar ko ta hanyar hada fada a kasar mu ta hanyar kabilanci ne ko ta hanyar addini ne ko ta hanyar ko ta hanyar ko menene Allah ya mai da bala'i can kasashen su Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya watsa kasashen turawa da suke so su watsa kasar mu ya takawa gwamnatin Najeriya gwamnatin Najeriya shi yana musu addu'a cewa suna ba mu hakkin mu a matsayin mu na 'yan ƙasa muna amfani da kafofin watsa labaransu wajen waɗannan karatuttuka da wa'azozi da sauran abubuwa da ake na addini Allah ya saka musu da alheri ɗan jaridun da suke zuwa suna ɗaukar waya karatuttuka Allah ya saka musu da alheri Allah ya ba su ladan wanda ya ɗauki sakon manzon Allah sallallahu alaihi ya kai nesa duk wanda suka zo nan duk wanda suka zo nan wurin kowa da bukatar sa Allah ya biya masa albarka nan yadda shi yake faɗa duk wanda suke neman addu'a Allah ya biya bukatun sa Allah ya biya bukatun su suke neman addu'a wajen shi Allah ya biya bukatun sa Allah ya biya bukatun su Allah ya biya bukatun mu gabaki da albarka shi radiyallahu anhu Allah ya dawo da shi lafiya da ya tafi umra ya saka masa da alheri da suka zo wurin nan Allah ya saka muna tare da Aminu Sale tsohon sakataren gwamnatin Najeriya muna tare da sakataren shi ma yana tare da mu yawa cikin jihar Zamfara muna tare da hakima wanda yake wakiltar masarautar Zazzau muna tare da manyan baki da suka halarta wanda suke tsaye kan wannan hidimomi suke taimakawa da jikinsu da dukiyarsu da shawarar Allah ya san kokarin da Allah ya saka masa alheri duk wanda ya hulɗa da Allah shi ya ci riba duk wanda ya hulɗa da Allah shi ya ci riba da shi da yawa baya bukata yana neman mai bukata ne to in ka zo kace zaka hulɗa da Allah to Allah ya samu mai bukata kenan Allah ya saka muku da alheri gabaki daya wannan waje kowa Allah mai da shi gidansa lafiya yadda aka kuma lafiya Allah mai mai ta mana Allah ka biya Allah ka sallolin mu Allah ka bi ibadun mu Allah ka biya doyin mu albarkan manzo Allah ya samu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya samu gane sallallahu alaihi wasallam Allah ya kiyaye mu addinin mu da zaman lafiyar mu masu taimakon addinin musulunci Allah ya taimake su masu taimakon musulunci Allah ya taimake su masu kokarin karya musulunci Allah ya karya su Allah ya karya kafirci Allah ya waka sha'anin kafirci Allah sallallahu alaihi Allah ya ba musulmi karfi Allah ya ba musulunci karfi Allah ya ba musulmi karfi Allah ya ba musulunci karfi waka Amerika Allah ya waka sha'anin ta Allah ya waka Amerika Allah ya waka sha'anin ta kasar musulmi ta hanyar danne musu tattalin arziki Allah ya danne tattalin arzikin ta Allah ya waka ta yadda Allah ya waka Allah ya waka ta haka yau a ce jin kuɗin Iraki sai ka ba da dinari miliyan guda kuɗin Iraki sannan ka dala amurka ɗari biyar kacal sai ka bada miliyan guda da dinarin iraki ga kasar indonesia kasar musulmi sai ka bada kudin kasar su dubu goma sha biyar sannan ka samu dala amurka guda ɗaya wato rufaya ɗin nan sai ka bada dubu goma sha biyar kudin indonesia sannan ka samu dala amurka guda ɗaya sauran kasashen musulmi ma duk ana tafi ai musu haka Allah mai da sharrin su a kansu Allah gwamnatoci na musulunci wanda ga gabaki daya wanda su fara mana tsarin tattalin arziki irin na musulunci ba shi dai an fara tunda ba a haihuwa rana daya jinjiri ya girma rana daya ya yi karfi rana daya ya yi aiki a rannan muna fata wannan jira musulunci da aka fara ta sai ta kai matukar kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk inda suke a zaka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka gado mu da sallolin mu sai Allah ya dawo da shi lafiya Allah ya sa shi alheri yadda ya tsaya a kasar mu har ya ta zama yadda ta zama faɗa ba lokacin da ya izala suka zo suna zage-zage ai faɗa da wanda suka tura suke so a yi amma ba ai faɗan ba kuma aka samu a kauce wa sharrin su lokacin da masu san ai gwamnatin musulunci ko ta hanyar zubar da jini ne shan yana ce musu tun da ku samari ne ɗan boko ne wata ran Allah zai gadar da ku mai kaje su zama kun gyara ba tare da kun yi faɗa ba duk wannan wa'azazi shi suka kawo wannan Allah ya saka masa da alheri ya masa Allah biya bukatun sa Allah biya bukatun sa albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha da salatu fatiha هكذا بدأ يقرأ سيد الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الهدى والهدى وعلى آله حق قدره من الدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فجأة